بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye shirin da muke yin bayani akan fassara hadisan riyadu salihin idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a babin almuraqaba wato mutum ya zama cewa yana kula da cewa dukkan abin da yake yi Allah maɗaukakin sarki yana ganinsa kuma zai rubuta wannan abin da yake aikatawa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga babu taqwa بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب في التقوى babin da yake yin magana akan tsoron Allah
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa
وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda kuka sami iko وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى malam yake cewa wannan ayat ta biyu tana bayanin akan abin da ta farko take nufi wato ita ma ta farko da ta ce a ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa tana nufi a gwargwadon yadda mutum ya samu iko saboda Allah baya ɗora wa rai abin da ba za ta iya ba
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Allah maɗaukakin sarki kuma yana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana makatarciya.
والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة Ayoyin da suke yin magana a kan umarni da tsoron Allah suna da yawa kuma yawancinsu sanannu ne.
وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا Allah maɗaukakin sarki yana cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah maɗaukakin sarki zai sama masa mafita
ويرزقه من حيث لا يحتسب kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani.
وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Allah maɗaukakin sarki yana cewa in har kuka ji tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai sama muku wata mafita sannan kuma ya kankare muku zunubanku sannan ya gafarta muku Allah maɗaukakin sarki ne falala ne kuma mai girma
والآيات في الباب كثيرة معلومة ayoyin da suke a wannan babi suna da yawa kuma sanannu ne وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
amma hadisan da suka zo a cikin wannan babun to su ma suna da yawa na farkon su an rawaito shi daga abu huraira allah ya kara masa yarda yana cewa قيل يا رسول الله من أكرم الناس an tambayi manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi waye ya fi kowa karamci a cikin mutane قال أتقاهم sai ya ce wanda ya fi jin tsoron allah فقالوا ليس عن هذا نسألك sai suka ce ba wannan muke tambayar ka ba
قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله sai ya ce to in haka ne to wanda ya fi kowa girma a cikin mutane shine yusuf wanda yake annabin allah ne kuma babansa yaqub annabin allah ne sannan a kakansa ishaq shi ma annabin allah ne hakanan kakansa a, na biyu shi ma annabin allah ne wato ibrahim alaihi salam
قالوا ليس عن هذا نسألك sai suka ce ai ba abin da muke tambayar ka ba kenan قال فعن معادن الأرض تسألوني sai ce kuna tambaya ta ne game da ƙabilun larabawa
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا idan haka ne to duk zaɓaɓɓunsu a zamanin jahiliya to su ne suke zama zaɓaɓɓu a musulunci in har sun yi ilimi sun fahimci addini متفق عليه bukhari da muslim sun rawaito الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال hadisi na biyu an rawaito shi daga abu sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa
إن الدنيا حلوة خضرة tabbas duniya abu ce mai zaki kuma koriya وإن الله مستخلفكم فيها Allah maɗaukakin sarki zai halifantar da ku a cikinta فينظر كيف تعملون zai ga abin da za ku aikata فاتقوا الدنيا واتقوا النساء saboda haka ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء tabbas farkon fitinar da aka jarrabi ah, banu isra'ila da ita a mata take رواه مسلم muslim ne ya rawaito الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول hadisi na uku ya zo ne daga abdullahi bin mas'ud yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana faɗa اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ya allah ina roƙonka shiriya da tsoron allah da kamewa da wadata رواه مسلم muslim ne ya rawaito الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال hadisi na hudu an rawaito shi ne daga abu tariq adi bin hatim at-ta'i Allah ya kara masa yarda yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى duk mutumin da ya rantse akan wani abu cewa ba zai yi ba ko kuma zai yi sai ya ga cewa barar wannan rantsuwar shine ya fi kusa da tsoron Allah to sai ya aikata abin daga baya kuma ya yi rantsu- ya- ya- ya yi kafara
الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال
hadisi na biyar an rawaito shi ne daga abu umama Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana yin huɗuba a hajjin bankwana فقال sai ya ce اتقوا الله وصلوا خمسكم ku ji tsoron Allah ku sallaci sallolin ku biyar وصوموا شهركم sannan ku azurci watan ku وأدوا زكاة أموالكم sannan a ku ba da zakkar dukiyoyinku وأطيعوا أمراءكم ku bi shugabanninku تدخلوا جنة ربكم za ku shiga aljanna ubangijinku رواه الترمذي Tirmidhi ne ya rawaito في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح ya rawaito shi a ƙarshen babin sallah kuma ya ce hadisi ne mai kyau ingantacce
باب في اليقين والتوكل babin da yake yin magana akan sakankancewa da kuma dogaro ga Allah قال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki yana cewa ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
lokacin da muminai suka ga a kwari sai suka dinga cewa tabbas wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alkawari kuma Allah da manzansa tabbas sun yi gaskiya وما زادهم إلا إيمانا وتسليما hakan bai ƙara musu komai ba sai imani da kuma miƙa wuya وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
Allah maɗaukakin sarki yake cewa da waɗanda mutane suka ce musu tabbas mutane fa sun tare gare ku don haka ku ji tsoronsu فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل kawai sai hakan ya ƙara musu imani sannan suka ce Allah ya ishe mu kuma madalla da abin wakiltawa
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء sai suka juya da ni'imar Allah da falalarsa babu wani abu mummuna da ya same su واتبعوا رضوان الله suka bi yardar Allah والله ذو فضل عظيم Allah mai falala ne kuma mai girma وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت Allah yana cewa ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa وقال تعالى وعلى الله فت... وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah maɗaukakin sarki yana cewa kuma muminai suna dogara ne ga Allah maɗaukakin sarki kawai.
وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله Allah yana cewa a wata ayar duk lokacin da kai azama to kawai ka dogara ga Allah ka aikata wannan abu.
والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة Ayoyin da suke bayani akan umarni da tawakkali suna da yawa kuma an san su.
وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه Allah ta'ala yana cewa dukkan wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi.
وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Allah yana cewa cikakkun muminai su ne waɗanda duk lokacin da aka ambaci sunan Allah sai zuciyarsu ta raurawa.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا Duk lokacin da aka karanta musu ayoyinsa sai imaninsu ya ƙaru وعلى ربهم يتوكلون kuma ga Ubangijinsu kawai suke dogara.
والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة Ayoyin da suke magana akan falalar tawakkali suna da yawa kuma sanannu ne.
وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
amma hadisan da suka zo akan falalar tawakkali da kuma sakankancewa to suna da yawa na farkon su shine wanda aka rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yarda da shi da babansa yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط an bujiro min da al'umomi sai na ga wani annabi a tare da shi akwai mutanen da ba su wuce daga uku zuwa tara ba والنبي ومعه الرجل والرجلان
akwai annabin ma da na gani mutum ɗaya yake tare da shi wani kuma annabin yana tare da mutum biyu والنبي ليس معه أحد akwai ma annabin da babu kowa tare da shi إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي ina cikin haka ne sai aka ɗaga min wani duhu mana sai na ga wasu mutane masu yawa har ne zaton cewa al'umma ta ne فقيل لي هذا موسى وقومه sai aka ce min a'a wannan annabi musa ne da mutanensa ولكن انظر إلى الأفق amma kalli sararin samaniya فنظرت فإذا سواد عظيم ina kallo sai na ga ƙara ganin wani taron jama'a فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر sai aka ce min dubi ɗaya sansanin فإذا سواد عظيم sai na ga wani duhu na mutane masu ɗimbin yawa فقيل لي هذه أمتك
sai aka ce min to waɗannan su ne al'ummarka ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب a tare da su akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ba tare da azaba ba ثم نهض فدخل منزله sannan ya tashi ya shiga gidansa فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب sai mutane suka dinga tattauna waɗannan sai mutane suka dinga tattaunawa akan waɗancan mutanen waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
sai wasu suka ce babu mamaki su ne waɗanda suka abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله wasu kuma suka ce babu mamaki su ne waɗanda aka haife su a cikin musulunci ba su taɓa yin shirka ba وذكروا أشياء kowa ya faɗi albarkacin bakin shi فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita zuwa gare shi su ya ce ما الذي تخوضون فيه me kuke ta tattaunawa ne فأخبروه sai suka ba shi labari فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطر ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون sai ya ce su ne waɗanda ba sa yin rukiya ba sa nema a musu rukiya ba sa canfi suna dogara ne ga ubangijinsu shi kadai ف- فقام عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم sai ukasha ya tashi ya ce ya manzan Allah ka roƙa min Allah ya saka ni daga cikinsu فقال أنت منهم sai ya ce ai kai dama kana daga cikinsu ثم قام ر- ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم sai wani ma ya sake tashi ya ce ya manzan Allah ka roƙa min Allah ya sanya ni daga cikinsu فقال سبقك بها عكاشة sai ya ce ai dama ukasha ya riga ya riga ka ana ukasha ya riga ya riga ka samu wannan falala متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا
hadisi na biyu ma an rawaito shi ne daga abdullahi bin abbas
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana cewa اللهم لك أسلمت
ya Allah gare ka nake mi kauya وبك آمنت kuma da kai ne imani وعليك توكلت kuma gare ka nake dogaro وإليك أنبت kuma izuwa gare ka zan koma وبك خاصمت kuma izuwa gare ka nake kai ƙara اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني ya Allah ina neman tsari da buwayarka babu wani sarki sai kai ina neman tsari ka batar da ni أنت الحي الذي لا ي... أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون kai ne rayayye wanda baya mutuwa aljanu da mutane suna mutuwa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري amma wannan lafazin da aka faɗa lafazin muslim ne
الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا
hadisi na uku shi ma an rawaito shi daga abdullahi bin abbas ne allah ya ƙara yarda a gare su yana cewa قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار yake cewa wannan addu'ar ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ibrahim ya faɗe ta a lokacin da aka jefa shi cikin wuta
وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta a lokacin da aka ba shi labari cewa mutane sun taru gare su wannan ya ƙara musu imani kuma suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Ah, a wata ruwayar kuma daga ibn abbas allah ya ƙara musu yarda yana cewa كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل ƙarshen maganar da annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi wuta shine hasbi allahu wa ni'mal wakil
الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال hadisi na hudu an rawaito shi daga abu huraira ne allah ya ƙara masa yarda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu da za su shiga aljanna zukatansu irin zukatan tsuntsaye ne saboda taushinsu رواه مسلم muslim ne ya rawaito الخامس عن جابر رضي الله عنه hadisi na biyar an rawaito shi daga jabir allah ya kara masa yarda أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد
cewa shi ya yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani guri wanda yake a ɓangaren najd
فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi dawowa sai ya dawo tare da su فأدركتهم القائلة في واد كثير العظام sai baccin rana ya kama su a wani kwari wanda yake da yawan ƙayoyi فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sauka daga dabbarsa وتفرق الناس يستظلون بالشجر mutane ma suka rarrabu suna shan inuwar bishiya
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a ƙarƙashin wata bishiya wacce take mai yawan ƙaya فعلق بها سيفه sai ya rataye takobinsa ونمنا نومة muka yi bacci فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا kawai sai muka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙwala mana kira وإذا عنده أعرابي sai ga shi a tare da shi akwai wani balaraban ƙauye
فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم yake cewa tabbas wannan ya zare min takobina gashi kuma ina bacci فاستيقظت وهو في يده صلتا tabbas wannan ya zare min takobina a lokacin ina bacci sai na farka na same ta tana zare a hannunsa قال من يمنعك مني ya ce mun waye zai iya kare ka daga gare ni قلت الله ثلاثا sai na ce Allah ne zai iya kare ni daga sharrinka na faɗa haka har sau uku ولم يعاقبه وجلس annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa komai ba har ya gaji ya zauna متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية قال جابر a wata ruwaya jabir yana cewa
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani guri da ake ce mai zatin riqa
فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da muka zo wata bishiya mai inuwa sai muka barta ga annabi sallallahu alaihi wasallam فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة sai wani mutum daga cikin mushrikai ya zo a lokacin takobin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rataye a bishiyar فاخترطه فقال تخافني sai ya zara takobin ya ce kana jin tsoro na قال لا sai ya ce a'a فقال من يمنعك مني sai ya ce to waye zai iya kare ka daga sharri na قال الله sai ya ce Allah وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال من, يم من يمنعك مني a riwaya abubakar ismaili wacce ya ambata a cikin sahihinsa sai ya ce waye zai iya hana ka daga gare ni
قال الله sai ya ce Allah فسقط السيف من يده kawai sai takobin ya faɗi daga hannunsa فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki takobin فقال من يمنعك مني shi ma ya ce masa kai yanzu waye zai iya kare ka daga gare ni فقال كن خير آخذ sai ce "Ha ba ka zama mafi kyawun wanda ya ya ɗauka mana
فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله sai ya ce kana shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzansa ne قال لا sai ya ce a ولكني أعاهدك ألا أقاتل ولا أكون مع قوم يقاتلونك sai dai zan maka alkawarin cewa ba zan yaƙe ka ba kuma ba zan kasance tare da waɗanda za su yaƙe ka ba فخلى سبيله sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙyale shi فأتى أصب- أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس sai ya je wajen mutanen sa ya ce tabbas na zo daga wajen wanda ya fi kowa alkhairi a cikin mutane
السادس عن عمر رضي الله عنه قال
hadisi na shida an rawaito shi daga Umar Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله
idan da a ce kuna dogaro ga Allah cikakken dogaro
لرزقكم كما يرزق الطير da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu تغدو خماصا وتروح بطانا tana wayar gari babu komai a cikinta kuma ta yammata a ƙoshi رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما hadisi na bakwai an rawaito shi daga albara bin azib Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce يا فلان ya kai wani إذا أويت إلى فراشك فقل idan ka tafi shimfiɗarka ka ce اللهم أسلمت نفسي إليك ya Allah ina miƙa kaina zuwa gare ka ووجهت وجهي إليك ya Allah na fuskantar da fuskata zuwa gare ka وفوضت أمري إليك ya Allah na miƙa dukkan lamurana zuwa gare ka وألجأت ظهري إليك ya Allah na komar da bayana zuwa gare ka رغبة ورهبة إليك saboda kwaɗayi da kuma tsoron abin da yake wajenka لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك babu wata mafaka ko kuma wata matsera daga wajenka sai zuwa zuwa gare ka آمنت بكتابك الذي أنزلت na yi imani da littafin da ka saukar وبنبيك الذي أرسلت na kuma yi imani da annabin da ka aiko فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة in har ka faɗi wannan addu'ar kuma ka mutu a wannan daren to za ka mutu akan musulunci وإن أصبحت أصبت خيرا idan kuma ka wayi gari to za ka samu alkhairi mai yawa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم A wata riwaya da ta zo a Bukhari da Muslim daga Bara yana cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce min إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة idan ka je makwancinka to ka yi alwala irin alwalar da ake yin za a yi sallah ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل sannan ka kishingida a kan ɓangaren ka na dama ka ce وذكر نحوه ya faɗi irin hadisin da ya gabata ثم قال واجعلهن آخر ما تقول ka sanya su ƙarshen abin da za ka faɗa الثامن عن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم hadisi na takwas an rawaito shi ne daga abubakar as-siddiq Allah ya ƙara masa yarda wanda da shi da babansa da mahaifiyarsa dukkansu sahabbai ne yana cewa
نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا yake cewa na kalli digadigan mushrikai a lokacin muna cikin kogo su kuma suna tsaye a kanmu فقلت يا رسول الله sai ya ce ya manzan Allah لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا ya ce inda a ce ɗayansu zai kalli ƙasan digadigansa to da ya ganmu
فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما sai ce ya kai abubakar me ya zatanka ga mutum biyun da Allah ne na uku su ana ba abin da zai same mu متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال hadisi na tara an karɓo daga ummul mu'minin ummu salama wacce asalin sunanta hindu tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita daga gida yana cewa
بسم الله توكلت على الله da sunan Allah na dogara ga Allah
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ya Allah ina neman tsari daga na ɓatar ko a ɓatar da ni أو أذل أو أذل ko na zame ko a zamar da ni أو أظلم أو أظلم ko ne zalunci ko a zalunce ni أو أجهل أو يجهل علي ko ne wauta ko a yi min wauta حديث صحيح رواه أبو داود hadisi ne ingantacce abu dawud ya rawaito shi والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة
hakanan turmuzi shi ma ya rawaito hakanan wani turmuzi ma ya rawaito da sanadai waɗanda suka isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkansu ingantattu ne قال الترمذي حديث حسن صحيح tirmidhi yana cewa hadisi ne mai kyau kuma ingantacce وهذا لفظ أبي داود wannan abin da muka ambata lafazin abu dawud ne العاشر عن أنس رضي الله عنه قال hadisi na goma an rawaito shi daga anas allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
من قال يعني إذا خرج من بيته wanda ya faɗa lokacin da zai fita daga gida بسم الله توكلت على الله ya ce ina fara da sunan allah ina dogaro ga allah ولا حول ولا قوة إلا بالله babu tsini babu ƙarfi sai ga allah يقال له هديت وكفيت ووقيت za a ce masa ka shiryu kuma an isan maka sannan an kare ka وتنحى عنه الشيطان kuma shaidan zai nisance shi رواه أبو داود والترمذي والنسائي abu dawud da tirmidhi da nasa'i su suka rawaito wannan hadisin وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن tirmidhi yana cewa wannan hadisi ne mai kyau زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر فكيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي abu dawud ya ƙara cewa shaidan zai ce da ɗaya shaidan ɗin ta yaya za ka iya da mutumin da aka shiryar da shi kuma aka isan masa sannan aka kare shi الحادي عشر وعن أنس رضي الله عنه قال hadisi na goma sha ɗaya an rawaito shi ne daga anas allah ya ƙara masa yarda yana cewa كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
akwai wasu ‘yan uwa guda biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترس ɗaya daga cikinsu yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma yakan je ya yi sana'a فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم
sai wanda yake tafiya sana'ar ya kai ƙara ɗan uwansa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam فقال فلعلك ترزق به sai ya ce ai ba mamaki ya azurta ka ta hanyar shi رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم turmuzi ya rawaito shi da sanadi ingantacce wanda ya daidai da sharaɗin muslim باب في الاستقامة babin da yake magana akan tsayuwa akan gaskiya قال الله تعالى فاستقم كما أمرت Allah maɗaukakin sarki yana cewa ka tsaya kamar yadda aka umarce ka وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا Allah maɗaukakin sarki yana cewa tabbas waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sannan suka tsaya to mala'iku za su dinga sauko musu suna ce musu kada ku ji tsoro kuma kada ku yi bakin ciki وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ku yi bishara da aljannar da aka yi muku alkawari نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة mu ne majibintan al'amuran ku a rayuwar duniya da kuma lahira ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون kuma za ku samu abin da ranku yake so a cikinta sannan duk abin da kuka nema za ku samu نزلا من غفور رحيم wata gara ce daga mai gafara kuma mai rahama وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah maɗaukakin sarki yana cewa kuma tabbas waɗanda suka ce Allah ne Ubangijinmu sannan suka tsaya to ba su da tsoro a kansu kuma ba za su yi baƙin ciki ba.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Tabbas waɗannan su ne ‘yan aljanna saboda abin da suka kasance suna aikatawa.
وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال An karɓo daga Abi Amrin wasu kuma suka ce sunansa Abi Amra. An karɓo daga Sufyan bin Abdullah Allah ya ƙara masa yarda yana cewa, قلت يا رسول الله
Na ce ya manzan Allah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ka faɗa min wata kalma a musulunci wacce ba zan sake tambayar wani ba bayan ka قال قل آمنت بالله ثم استقم sai ce ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsaya akan haka رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce قاربوا وسددوا
ku kusantar ku daidaita واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ku sani cewa babu wani wanda zai iya tsira da aikinsa قالوا ولا أنت يا رسول الله suka ce haka ya manzon Allah قال ولا أنا ya ce tabbas har ni إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل sai dai idan Allah ne ya lullube ni da rahamarsa da kuma falala رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب في التف... باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى babin da yake bayani akan tunanin girman halittun Allah maɗaukaki وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما sannan kuma yake bayani akan ƙarewar duniya da kuma tsoron da yake cikin lahira da kuma abin da yake da alaƙa da duniya da lahira وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة da kuma babin da yake bayani akan yadda rai take sakaci da kuma yadda za a tsarkake ta a ɗora ta akan biyayya ga Allah قال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki yana cewa قل إنما أعظكم بواحدة ka ce musu ni ina muku wa'azi ne da abu guda ɗaya أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ku tsaya ku dinga yin tunani a tsakaninku ku dinga tunanin halittun Allah da kuma girmansa.
وقال تعالى Allah yana cewa إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب tabbas a cikin halittar sammai da kastai da kuma sassaɓawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Su ne waɗanda suke ambatan Allah a lokacin suna tsaye da lokacin da suke zaune da kuma lokacin da suka kin- kingida akan haƙarƙarinsu.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض suna yin tunani akan halittun sama da ƙasa ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك suna cewa ya Allah baka halicci wannan a banza ba sarki ya tabbata gare ka الآيات har zuwa ƙarshen ayoyin وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت yanzu ba ta yin kallo izuwa ga raƙumi da yadda aka halicce ta وإلى السماء كيف رفعت ba ta kallo izuwa ga sama da yadda aka ɗaga ta وإلى الجبال كيف نصبت ba ta kallo izuwa ga yadda Allah ya kafa duwatsu وإلى الأرض كيف سطحت ba ta kallon yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa فذكر إنما أنت مذكر ka yi musu wa'azi saboda wannan shine aikinka kawai وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا
Allah madaukakin sarki yana cewa yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba saboda su ga ƙudurar Allah da kuma irin yadda Allah ya yi da mutanen da suka zo kafin su
والآيات في الباب كثيرة ayoyin da suke a wannan babi suna da yawa ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه yana daga cikin hadisai a wannan babin akwai hadisin da ya gabata wanda yake cewa mutum mai wayo wanda ya san ciwon kanshi shine wanda yake wa kansa hisabi
باب في المبادرة إلى الخيرات babin da yake bayani akan rige-rige zuwa alkhairai وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد da kuma kwadaitar da dukkan wanda ya yi nufin yin alkhairi ya yi ƙoƙari wajen aikata shi ba tare da zo in koma ba mana ba tare da yayi kokwanto ba
قال الله تعالى Allah yana cewa فاستبقوا الخيرات ku yi gaggawa zuwa alkhairi وقال تعالى Allah yana cewa وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ku yi gaggawa zuwa gafara daga ubangijinku وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ku yi gaggawa zuwa aljannar da faɗinta ya kai girman sama da ƙasa wacce kuma wannan aljanna an tanaje ta ne ga masu tsoron Allah وأما الأحاديث amma hadisai فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه hadisin farko an rawaito shi ne daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce بادروا بالأعمال الصالحة ku yi gaggawa wajen aikata ayyukan kirki فستكون فتن كقطع الليل المظلم akwai wasu fitintunu waɗanda suke kamar yankin duhun dare za su kasance يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا mutum zai waye gari yana mumini sai kuma ya yammatu yana kafiri ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا zai yammatu yana mumini kuma ya waye gari yana kafiri يبيع دينه بعرض من الدنيا zai sai da addininsa da wani ɗan abu na duniya رواه مسلم muslim ne ya rawaito الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه hadisi na biyu an rawaito shi ne daga uqbat bin harith Allah ya yarda da shi
قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة yake cewa na yi sallar la'asar a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a madina فسلم ثم قام مسرعا sai ya yi sallama sannan ya tashi cikin sauri فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه sai ya tsallaka wuyayen mutane har ya isa zuwa ga ɗaya daga cikin ɗakunan matarsa ففزع الناس من سرعته mutane sun razana saboda saurin da suka ga yana yi فخرج عليهم sai ya fita zuwa gare su فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته sai ya gane cewa sun yi mamakin saurin da yake yi.
فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا yake cewa na tuna wani zinare ne ɗan kaɗan wanda yake a wajenmu
فكرهت أن يحدثني
sai na ji tsoron kada in kwana tare da shi
فأمرت بقسمته shine ne umarni a raba shi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
الثالث عن جابر رضي الله عنه قال hadisi na uku an rawaito ne daga jabir Allah ya ƙara masa yarda قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar yakin Uhud أرأيت إن قتلت فأين أنا yace ya manzo Allah ya kake gani idan aka kashe ni ina zan kasance قال في الجنة sai yace za ka kasance a aljanna فألقى تمرات كن في يده sai yadda wasu yan dabinai waɗanda suke a hannunsa ثم قاتل حتى قتل sannan ya ci gaba da yin yaƙi har aka kashe shi متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال hadisi na hudu an rawaito shi ne daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa يا رسول الله ya manzan Allah أي الصدقة أعظم أجرا wacce sadaka ce ta fi girman lada قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح ya ce ka yi sadaka a lokacin da kake lafiya lau kuma kana buƙatar dukiyar وتخشى الفقر وتأمل الغنى kana tsoron talauci kuma kana fatan kawata a rayuwarka ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم kada ka dinga jinkiri wajen yin sadaka ka bari har lokacin da ranka zai zo daidai wuyanka قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا ka dinga cewa a ba wane kaza wane a bashi kaza wane dama na yi niyyar bashi kaza muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito
الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد
hadisi na biyar an rawaito shi ne daga anas allah ya ƙara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani takobi ranar uhud فقال من يأخذ مني هذا sai ce waye zai riƙe wannan فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا
ya ce waye zai riƙe min wannan sai dukkansu kowa ya miƙa hannunsa yana cewa ni ne ni ne
قال فمن يأخذه بحقه sai ce to wane ne zai ɗauke shi ya yi abin da ya kamata a yi da shi فأحجم القوم dukkansu sai suka yi turus
فقال أبو دجانة رضي الله عنه sai abu dujana Allah ya ƙara masa yarda ya ce أنا آخذه بحقه ni zan riƙe shi na yi abin da ya kamata a yi da shi فأخذه ففلق به هام المشركين sai abu dujana ya ɗauki wannan takobin ya dinga tsara kan kafarai da shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito
السادس عن الزبير بن عدي رضي الله عنه hadisi na shida an rawaito shi ne daga zubair bin adi Allah ya ƙara masa yarda قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه yace mun je wajen Anas dan Malik Allah ya yarda da shi فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج sai muka ba shi labari abin da muke ɗanɗanawa daga Hajjaj bin Yusuf Sakafi فقال اصبروا yace ku ci gaba da haƙuri فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم yace ku ci gaba da haƙuri saboda babu wani zamani da zai zo face wanda yake bayansa ya fi shi sharri har zuwa lokacin da za ku haɗu da Ubangijinku.
سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم wannan hadisin na ji shi daga wajen annabinku tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadisi na bakwai an rawaito daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce بادروا بالأعمال سبعا ku gaggauta ayyukan alkhairi saboda abubuwa guda bakwai هل تنتظرون إلا فقرا منسيا shin ko kuna jiran wani talauci ne wanda yake mantarwa mana eh, ku gaggauta ayyukan alkhairi saboda talaucin da zai iya zuwa shi ma ya hana ku aikata wannan aikin أو غنى مطغيا ko kuma kuna jiran ah, wata wadata ce wacce za ta sanya mutum ɗagawa ya dinga jin shi wani ne أو مرضا مفسدا ko kuma kuna jiran wata rashin lafiya ce wacce za ta ɓata wa mutum al'amuransa da ya tsara أو هرما مفندا ko kuma kuna jiran tsufa ne wanda yake ƙarar da mutum أو موتا مجهزا ko kuma kuna jiran mutuwa ce wacce take saurin zuwa أو الدجال فشر غائب ينتظر ko kuma kuna jiran dujan ne wanda shine sharrin abin da baya nan kuma ake jiransa أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ko kuma kuna jiran alkiyama ne ita kuma alkiyama ita ce mafi ɗaci kuma mafi tsanani ma'ana ku yi ƙoƙari ku aikata ayyukan alkhairi kafin zuwan talauci mai mantarwa ko kuma zuwan eh, wadata wacce take sa mutum ɗagawa ko kuma zuwan rashin lafiya wanda yake ɓata al'amuran da mutum ya tsara ko kuma tsufa wanda yake takwarkwasar da mutum ko mutuwa ko kuma zuwan dujar ko zuwan ranar tashin alkiyama wacce daga lokacin da ta gabato ayyukan alkhairi ba su da amfani
رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisin mai kyau ne
الثامن عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر hadisi na takwas shi ma an rawaito shi ne daga abu huraira manzo Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa a ranar khaibar لأعطين هذه الراية رجل رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه
tabbas zan ba da wannan tutar ga wani mutum wanda yake son Allah da manzansa Allah maɗaukakin sarki zai yi buɗi a kan hannayensa mana za a samu cin nasara a yakin ta hanyar jagorancinsa
قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ Umar Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ban taɓa kwaɗayin shugabanci ba sai a wannan rana
فتساورت له رجاء أن أدعى لها yake cewa sai da na dinga yin ɗage saboda kawai a ganni a kira ni a bani wannan cutar saboda ya banda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa wanda zai bawa
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira aliyu ɗan abu talib sai ya ba shi wannan tutar
وقال امشي ولا تلتفت حتى يح... وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك ya ce masa ka je ka tafi kada ka waiga har zuwa lokacin da Allah zai yi buɗi a cikin wannan jagorancin naka فسار علي سيئا ثم وقف ولم يلتفت
sai an sai sayyidina Aliyu Allah ya ƙara masa yarda ya yi tafiya kaɗan haka sannan ya tsaya bai waigo ba فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس
sai ya faɗa da ƙarfi ya ce ya manzan Allah akan me zan yaƙi mutane قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ya ce ka yaƙe su har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzan Allah ne فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله idan suka yi haka to ba ka da damar da za ka taɓa jinanansu ko dukiyoyinsu sai fa da haƙƙinsu mana sai idan wani ya kashe wani ko kuma ya ƙi ba da zakka a lokacin ne kake da haƙƙi a kan jinanansu ko kuma dukiyoyinsu kuma hisabinsu yana ga Allah رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب في المجاهدة babin da yake bayani akan ƙoƙari wajen aikata alkhairi قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين waɗanda suka yi ƙoƙari wajen aikata abubuwan da muka yi umarni da su da kuma abubuwan da muka yi hani to tabbas za mu shiryar da su zuwa ga hanyoyin aljanna da kuma hanyoyin alkhairai
وقال تعالى وإن الله لمع المحسنين tabbas Allah yana tare da masu kyautatawa وقال تعالى Allah yana cewa واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا kuma ka ambaci sunan ubangijinka ka yanke zuwa gare shi yankewa وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ka bauta wa Ubangijinka har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo maka.
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne to zai gan shi.
وقال تعالى
Allah maɗaukaki yana cewa وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا duk abin da kuka gabatar na alkhairi to za ku same shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mana za ku sami sakamakonsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki zai sanya muku abin ya zama lada mai yawa za ku sami alkhairi mai yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم duk abin da kuka aikata na alkhairi to tabbas Allah maɗaukakin sarki ya san shi.
والآيات في الباب كثيرة معلومة Ayoyin da suka zo akan wannan babi na dagewa akan aikata alkhairi suna da yawa kuma da yawa an san su.
وأما الأحاديث Amma فالأول hadisan da suka zo akan dagewa wajen aikata alkhairi to na farkon su عن أبي هريرة رضي الله عنه قال na farkon su an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله تعالى قال Allah maɗaukaki yana cewa من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب duk wanda ya nuna kiyayya da gaba da wani masoyina to tabbas na shi yin yaki da shi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه bayana bai kusance ni da wani abu mafi soyuwa zuwa gare ni ba fiye da abin da na farlanta masa وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه bayana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafuloli har sai na so shi فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به idan na so shi to zan zama jinsa wanda yake ji da shi وبصره الذي يبصر به zan zama ganinsa wanda yake gani da shi ويده التي يبطش بها da kuma hannunsa wacce yake kama abu da shi ورجله التي يمشي بها zan zama kafarsa wacce yake tafiya da ita abin da ake nufi da wannan hadisin shine mana Allah zai zama jinsa wanda yake ji da shi mana ba zai ci wani abu ba sai abin da Allah yake so sannan Allah zai zama ganinsa da yake gani da shi mana ba zai kalli abin da Allah baya so ba Allah zai zama hannunsa wanda yake kamawa da shi ba wai Allah zai zama hannunsa na hakika ba abin da ake nufi shine ba zai taba wani abu ba sai abin da Allah yake so a taba ko kuma ya halatta a taba haka nan kafarsa ba zai je wani guri da ita ba sai gurin da Allah ya yarda da aji ولئن سألني لأعطينه idan ya tambaye ni zan bashi ولئن استعاذني لأعيذنه idan ya nemi tsari na zan tsare shi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال hadisi na biyu an rawaito shi ne daga Anas Allah ya da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisul qudusi wanda ya rawaito shi daga wajen ubangijinsa madaukaki yana cewa إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا idan bawa ya kusance ni gwargwadon taki to ni kuma zan kusance shi gwargwadon tsawon zira'i وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا idan ya kusance ni gwargwadon zira'i to ni kuma zan kusance shi gwargwadon tsawon mutum وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة idan ya zo min yana tafiya to ni kuma zan zo masa da sauri wannan shi ma duka yana nufin Allah maɗaukakin sarki yana kyautata wa bawansa sama da yadda bawan Allah yake yin biyayya ga Allah ba wai yana nufin Allah zai dinga sauri duk lokacin da wani ya yi masa da'a ko kuma wani abu ba yana nufin cewa Allah maɗaukakin sarki zai kyautata wa bawansa fiye da yadda bawan ya yi ƙoƙarin kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da wani aiki na alkhairi.
رواه البخاري Kwari ne ya rawaito.
الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Hadisi na uku an rawaito shi ne daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ni'imomi guda biyu ana yi wa mutane da yawa kamun gaci wato lafiya da kuma samun dama.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه hadisi na hudu an rawaito shi ne daga Aisha Allah ya yarda da ita take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin tsayuwar dare har diga-digansa su kukumbura فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله sai na ce ya manzan Allah me yasa kake yin haka وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر kashi kuma Allah ya riga ya gafarta maka abin da ya gabata daga zunubanka da kuma abin da zai zo nan gaba قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا sai ce yanzu ba zan so na zama bawa ne godiya ba mana ko da an gafarta min ai ya kamata ne ibadar ta zan gode wa wanda ya gafarta min da ita
رو- رواه البخاري أي متفق عليه Bukhari da musulmi suka rawaita الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت hadisi na biyar an rawaito shi ne daga Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه take cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance duk lokacin da goman ƙarshe suka shiga ma'ana goman ƙarshe na Ramadan to yakan raya dare ya tayar da iyalansa kuma ya dage da ibada kuma ya ɗaura ɗamarar ibada.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Hadisi na shida an karɓo shi ne daga Abu Huraira Allah ya rada shi ya ce.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير mumini karfa ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da mumini mai rauni amma fa dukkan su suna da alkhairi احرص على ما ينفعك ولا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ka dinga kwaɗayi koyaushe akan abin da zai amfane ka kuma ka dinga neman taimakon Allah kada ka gajiya
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا idan abu ya same ka to kada ka ce inda na yi kaza to da abu kaza ne zai faru ولكن قل قدر الله وما شاء فعل abin da ya kamata ka ce shine wannan kaddara ce daga Allah kuma dama Allah duk abin da ya so yake aikatawa فإن لو تفته عمل الشيطان saboda dama dai tana buɗe ƙofar shida رواه مسلم musulun ne ya rawaito السابع عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadisi na bakwai shi ma daga abu huraira aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره an kewaye wuta da abubuwan so na sha'awa an kewaye aljanna kuma da abubuwa na wahala mana ita wuta za ka samu abubuwan da suke kaiwa zuwa gare ta abubuwa ne da rai yake so irin su zina irin su shan giya ita kuma aljanna abubuwan da suke kaiwa zuwa gare ta abubuwa ne da yawa sai an dage sannan rai sai so kamar irin su tashi sallah asuba ana tsananin sanyi ko kuma fita sallah azhar a lokacin da ake tsananin zafin rana ko fita jihadin da mutum zai iya rasa rayuwar shi
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان الأنصاري المعروف رضي الله عنهما صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisi na takwas an rawaito shi ne daga huzaifa ɗan yaman wanda aka fi sani da masanin sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yarda da su su duka biyun wato da huzaifa da kuma babansa al-yaman
قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة yace na yi sallah wani lokaci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى sai ya fara karanta suratul baqara sai na ce idan ya aya ɗari zai tsaya amma bai tsaya ba sai ci gaba فقلت يصلي بها في ركعة فمضى sai na ce idan ya kai ƙarshen raka'ar to zai yi ruku'u in ya kammala wannan suratul baqara din zai yi ruku'u amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da sura da take gabanta فقلت يركع بها ثم افتتح النساء Na'am.
فقرأها sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karanta suratul nisa'i ita ma ya karanta ta har ya je ƙarshe ثم افتتح آل عمران فقرأها sannan ya fara karanta ali imran ita ma ya karanta ta har ya je ƙarshe يقرأ مترسلا yana karantawa a hankali cikin natsuwa إذا مر بآية فيها تسبيح سبح idan ya wuce wata aya wacce a cikinta akwai tasbihi sai ya yi tasbihi وإذا مر بسؤال سأل idan ya wuce wata aya wacce a cikinta ana roƙon Allah wani abu sai ya tsaya ya roƙi Allah وإذا مر بتعوذ تعوذ idan ya wuce wata aya wacce a cikinta akwai neman tsari sai ya nemi tsari ثم ركع فجعل يقول bayan haka sai ya yi ruku'u ya dinga cewa سبحان ربي العظيم
Na'am.
فكان ركوعه نحوا من قيامه
ya yi ruku'u sai ya dinga cewa subhana rabbiyal azim shi ma ruku'un ya kasance mai tsawo kwatankwacin tsayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana kwatankwacin yadda za ka iya karanta suratul baqara da nisa'i da ali imran
ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد bayan ya gama ruku'u sai ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd
ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع sannan ya yi tsayuwa ne tsawo kwatan kwacin ruku'unsa ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى sannan ya yi sujjada ya ce subhana rabbiyal a'la فكان سجوده قريبا من قيامه ita ma sujjadarsa ta kasance a wajen tsawo tana kusa da tsayuwarsa رواه مسلم muslim ne ya rawaito
التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال hadisi na tara an rawaito shi ne daga abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita tsayuwarsa har sai da na yi niyyar na yi wani abu mara kyau قيل وما هممت به aka ce me kai niyyar yi قال هممت أن أجلس وأدعه ya ce na yi niyyar na zauna na kyala annabi sallallahu alaihi wasallam متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال hadisi na goma shi ma an rawaito shi ne daga anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
يتبع الميت ثلاثة
abubuwa uku suna bin mamaci أهله وماله وعمله iyalansa da dukiyarsa da kuma aikinsa فيرجع اثنان ويبقى واحد sai biyu su dawo sai ɗaya yawansu tare da shi يرجع أهله وماله ويبقى عمله
iyalansa da dukiyarsa za su dawo amma aikinsa sai yawansu tare da shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال hadisi na goma sha ɗaya an rawaito shi ne daga abdullahi dan mas'ud allah ya da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك aljanna ita ce ta fi kusa da ɗayanku fiye da hancin takalminsa ita ma wuta haka take mana ita ma wuta tana kusa da ɗayanku fiye da kusancinsa da hancin takalmin shi mana aiki ɗan kaɗan mutum zai iya yin shiga wuta zai kuma iya yin aiki ɗan kaɗan ya shiga aljanna رواه البخاري bukhari ne ya rawaito الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال hadisi na goma sha biyu an rawaito shi ne daga abu firas rabi'a al-aslami ɗaya daga cikin masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kuma ɗaya daga cikin ahalus suffa wato talakawan nan waɗanda ba su da gurin zama sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam
قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته yake cewa na kasance ina kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nakan zo masa da ruwan alwalarsa da kuma abin da yake bukata
فقال سلني sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mun ka roƙe ni wani abu mana فقلت أسألك مرافقتك في الجنة sai na ce masa ni abin da nake so kawai na kasance da kai a aljanna فقال أو غير ذلك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba wani abu da kake bukata banda wannan قلت هو ذاك yace kawai ne shi nake so قال فأعني على نفسك بكثرة السجود yace to ka taimaka min a karan kanka da yawan sujjada
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadisi na goma sha uku an rawaito shi daga abu abdullah wato sauban ɗaya daga cikin barorin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa عليك بكثرة السجود na hore ka da yawan sujjada فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة saboda ba yadda za ka yi kai wata sujjada saboda Allah face sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajarka وحط عنك بها خطيئة kuma sai Allah ya kankare maka wani zunubi رواه مسلم muslim ne
الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بصر الأسلمي رضي الله عنه قال hadisi na goma sha hudu an karɓo shi ne daga abdullahi bin busrin al-aslami Allah ya kara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce خير الناس من طال عمره وحسن عمله fiyayye daga cikin mutane shine wanda rayuwarsa ke tsawo kuma aikin sa ya kyautata رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau. Masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan gurin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a darasin da za su so nan gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.